أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddara sai ya sake ba mu damar ci gaba da dauran mu wanda muke cikin wannan littafin na ahkamus siyami wal qiyam wal itikafi wa zakatul fitr wallafa al fadilatu shaykh dr abdul karim bin abdullah abdul karim bin abdullah al khudair rahimahullah ta'ala idan ban manta ba yau muna ranar alhamis 24 ga watan Sha'ban 1447 Hijiriya sauran mu kwana 6 ko 5 Ramadan insha Allah Allahumma ballighna Ramadan wanda shine daidai da 12 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da fada abin da yake shine daidai da aiki da shi idan ban manta ba darasin jiya wannan shi zai kasance darasi na shida a wannan daura insha Allah darasi na jiya mun tsaya zan mu tashi qaul musallif ikhtilaful matalib sabani na wurin mabulla ko kace sabani na longitude da attitude din nan yani za a samu in an samu sabani kenan na ganin wata ƙasa kaza da ƙasa kaza ne yake malai cewa mimma ya ta'allaq bi hadha aljanib ma yatakallamu alayhi fuqaha fi mas'alati ikhtilaf al-matalib daga abin da ya shahi ganin wata abin da malaman fiqh suke magana kan shi shine na ikhtilaful matalib sabanin wurin ganin wata shin watan Niger shine na Nigeria shine na Saudiya shine na Ghana shine na ina koko وهي لو رؤي الهلال في دولة معينة هل يلزم بهذه الرؤيا صيام المسلمين جميعا أو يلزم فيما من في البلد الذي رؤي فيه الهلال وتبقى بقية البلدان على حسب مطالع رؤيتها شين يزون أنغا وتا أمكة كو أكا غنشي أتاد كو أغانا كو أئنا ya zama dole musulmi gaba ɗaya su ɗauki azumi ko kuma 'yan garin da suka ga wata su suka gano makansu su kaɗai ne su ɗauka su kuma sauran su tsaya har su gana su shine wannan wanda ake cewa ikhtilaful matali qawluhu sallallahu alaihi wasallam mala yace fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi yace sumu li ru'yatihi ku yi azumi dan ganin wata an gane ko ليس خاصا بأهل المدينة تماما كما في قوله إذا أتى عهدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدب ولا يستدب ولا يوليها ظهره ba ‘yan madina ba ne kaɗai annabi ya ce masu muli ru'ayatihi kamar yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan ɗayan ku ya zo wurin zai bayan gari an gane ko idan ɗayan ku ya zo wurin biyan bukata na bayan gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya yi me kai ya fuskanci alƙibla kuma kai ya juya mata baya an gane ko walakin shariqu aw garibu annabi ya ce a'a sai dai ku kalli mi gabas ko ku kalli yamma an gane ko a nan zaka ji an ce ka ba alƙibla baya kuma an ce a kalli gabas an ce ka ba alƙibla ka kalli alƙibla an ce a kalli gabas ka ba ta baya kuma an ce ka kalli gabas ko yamma mun gane ko ai cewa aka ka ku kalli alƙibla ina ne alƙibla mu gabas kuma sai aka ce ku kalli gabas ko ku kalli yamma to nan hadisin yanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da ƴan Madina a lokacin amma hukuncin duka ya hau mu ko ƴan Madina kiblar su ina take gusum suke kallo in za su yi sallah gusum suke kallo an gane ko to shine kenan annabi ya ce kal ku kalli alqibla kenan kal ku kalli gusum kuma kal ku bata baya kenan kal ku kalli ina arewa walakin shariqu aw garibu sai su ɗan madina hukunci sai sun kalli gabas ba su kalli alƙibla ba in sun kalli yamma ba su kalli alƙibla ba kenan munan in muka kalli gabas ita ce alƙibla mu ko in muka kalli yamma mun bata baya kenan mu sai dai mu kalli ina gusum ko arewa mun gane ko shine yace wannan hadisin kenan wa inna ma yattashihu li kulli man yatasawwar minhu al-ijaba bari hadisan ana ma duk wanda dai amsa ta kawo kanshi da shi ake kowa fal aslu anna al-khitab li al-umma kullaha asalin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma gaba ɗaya yake ba wanda aka yake wa ala hadha idza ru'ya al-hilal fi ayi baladin min buldan al-muslimin fa innahu yalzamu jami' al-muslimin fi sharq al-ard wa gharbiha as-sawm malai yace akan wannan shi yasa in an ga wata ko ina a cikin garin musulmai mu suka ce sun ga wata to dole duk wani musulmai na gabacin duniya da yammacin duniya a duki azumi an gane ko li'anna al-khitab muwajjahun ilayhi saboda shi wannan zancen da aka yi da al'umma gaba daya ce al'umma musulmi kuma duka al'umma guda ce mun gane ko wala yujadu man yakhruj wala yujadu ma yakhruju ba'dhum min umumi hadha al-khitab ba a samu wani dalili da zai hudda wasu sashe daga cikin musulmi ba daga cikin umumin abin da ya hade wannan wannan bayanin na annabi walakin hadha adbat lin nas mala yace wannan shi yafi zama dabt shi yafi zama cikakke shi yafi zama a kammale ga mutane shine an yasumu an nam linnas wa aswanu lisiyamihim kuma ya yi zama kariya ya yi zama daidai ga azuminsu kenan mutane da za su yi azumi da ganin wata na ƙasa ɗaya da ya yi zaman lahiya a ce ƙasa ɗaya ta musulmi ta ga wata to duka duniya kowa ya ɗauki azumi mun gane ko mala yace da yahi zaman lahiya ga azumin su fala yatruku al-amru li ijtihadil buldan mala yace da ka abar kowane gari a ce ya kula da ganin watan shi bi ma'ana anna haula yasumuna yawm al-khamis mala yace kama a ce maka ɗan Niger yau sun yi azumi ranar al-khamis wa haula yasumuna yawm al-juma'a ɗan Ghana su yi azumi ranar juma'a wa haula yasumuna yawm as-sabt ɗan Cote d'Ivoire kaji su sun yi azumi ranar sabt misali kenan ranar subdu wa yafturuna qablahum bi yawmin aw yawmayn malai yace ko kuma ka samu wurin shan ruwa wurin aje azumi wasu sun yi azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu sannan wasu suka yi wa bi hada qala jami'u min qala jam'un min ahli ilmi wa huwa al ma'ruf inda al hanabila malai yace wannan magana ita ce da yawa daga malaman ilimi suka je akan cewa kawai an musulmi sun ga wata na gari kowa ya doka da yawa daga cikin malamai haka suka je kuma daga cikin su malamai ce hanabila ma haka suka ce shine abu sananne wurin hanabila wa min ahli ilmi man yarawna ikhtilaf al mutalib daga cikin masu ilimi ma abota ilimi malamai akwai wanda suke ganin a'a akwai bambanci akwai bambanci kowa ya kula da watan ina kowa ya kula da watan garin su kowa ya kula da watan kasar su an gane ko wa annahu idza ru'ya al-hilal fi baladin fala yalzamu ghayruhum siyam fala yalzamu ghayruhum siyam wato shine in an ga wata a wani gari to sauran ba dole bane azumi bai zama lazim ba sai sun yi su illa man kana ala simatihim wa ittikhaz matalihim an gane ko matalihim ma sai wanda suke kan yanayin su daya ko kuma mafullar su wannan attitude din su saman wullin ɗaya suke wurin bullowa ganin su daga wurin haɗuwa su kusan iri ɗaya ne kamar misali ka ga Nijar da Nijeriya suna iya haɗewa su yi azumi da ganin wannan ganin wannan guda an gane ko ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس المخرج في في مسلم yace ana bada misali ana bada hujja da wannan da hadisi ibn Abbas da yazo a cikin Muslim wa huwa anna Kuraiban, anna Kuraiban qaddimal Madina min Sham. Wannan ba Allah Kuraib ya zo daga Sham ya zo Madina. Fara'a ahla ahla Sham hilala fil Juma'a. To su ɗan Sham sun ga wata azumi ran Juma'a. Mun gane ko? Mu fahimta. Kuraib yana Sham. sai ya baro sham ya zo madina lokacin da ya zo madina su 'yan sham ya baro su sun ga wata ran juma'a an gane ko sun gani watan azumi ranar ranar juma'a wa ahlul madina ma ra'auhu illa yawma illa yawm illa yawm as-sabti su kuma mutanen madina ba su ga watan nan ba sai rasubdu kenan ɗan sham sun ga wata yaushe ran juma'a su kuma ɗan madina sai rasubdu suka ga wata kaga an samu bambanci ko fa qala quraib sai quraib yake cewa inna umma fadlin bint al-harith ita dai uwar fadl bint harith wato ba'asatuhu ta aika shi ila Muawiya bi Sham ta aike shi Sham wurin Muawiya bin Abu Sufyan qala sai yake cewa faqadimtu shama lokacin da naje sham ah faqadaitu hajatuha na ida abinda ta aika ni da shi go wastahala wastahalla alayya ramadan wa ana bi sham sai watan ramadan ya kama ni kuma ina sham muna gane bayanin Quraib ko ummu fadl za a shi sham da ya ida mata bukatar ta kan ya dawo kuma sai watan ramadan ya kama yana sham fara'aytul hilala lailatal juma'a a daren juma'a sai naga wata summa qadimtul madina fi akhir shahr sai da karshen wata sai na zo mi madina tunda kusan duka watan azumin ya yi shi a ina a sham to sai ya zo madina ƙarshen wata fasalin ya abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma sai abdullahi dan abbas yarda Allah tabbata gare su sai ya tambaye shi sun mazakar hilala sai ya ambata mashi bayanin ganin wata faƙala yake ce mashi mata ra'aitumul hilala yaushe kuka ga wata a can sham faƙultu sai na ce mai ra'ayinahu lailatal juma'a mu mun ga wata daren juma'a ne faƙala sai ya ce an ta ra'aitahu kai quraib kai da idan ka kaga watan yace eh qultu na'am wa ra'ahun nas kuma jama'a ma sun ganshi wa samu kuma sun yi azumi wa samu ma'awiya hatta da ma'awiya kire yana sai ya ce ma sham kowa ya ɗauki azumi ranar juma'a faƙala sai ya ce lakin na ra'ayinahu lailatul sabti muna a madina daren sudu muka ga watan nan an gane ko fala nazamul nasumu hatta nukmil 30 aw narahu yace muna ritayin azumi sai mun ga wata ko kuma meme ko kuma mu cika talatin in ba mu ga wata ba sai mu cika talatin faƙultu sai na ce mashi in ji kuraibu ya ce na ce ma abdullahi bin abbas awala taktafi biru ya ce ma'awiyar wasu yamihi shin ba ka yarda ba da ganin ma'awiyar gwamna da azumin da ma'awiya ya gwamna ya gani kuma ya tabbatar bai ishe ka ba faƙala la haka ta amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a'a wannan haka annabi ya muna umarni kaga sham da madina ba gari ɗaya bane ba an gane ko ba ƙasa ɗaya bane ba tsakanin sham da madina falam yaftur ahal madina bi fitr ahli shami al mabniyun ala ru'yatihim yace anan ɗan madina ba su aje azumi ba saboda ganin ahli sham mutanen sham wa inna ma akmalu ramadana 30 yawman bar dai sun cika kwana kwana talatin ɗinsu na Ramadan wal hadisu sahihun wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa marfu'un ila nabi kaga kuma hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha al hadis la yadullu ala la yadullu sarahatan ala i'tibar ikhtilaf al matalib malaiki cewa wannan hadisin bai nuna ma sak yana nuna sabanin mabulla ganin mabullar wata ko walila qad yastaghribu ba'dahu hum shi yasa wasu daga cikin su malai yace zasu yi mamaki min wujudu badul muftina mimman ar mimman nam urifa anhum ittiba' as-sunnah yufti bi khilafi hadha al-hadith rغم sihhatihi yace sai ka gani wasu daga masu ilimi wanda an san su suna fatawa wanda an san su suna bin sunna kuma su yi fatawa ta sabanin wannan hadisi su ce kawai ai kaga kamar wannan hadisi yanda ya nuna cewa 'yan Madina sai azuminsu, 'yan Sham sai azuminsu kowa da ganin watan shi, 'yan Nijar sai azuminsu, 'yan Nijeriya sai azuminsu, an gane ko? Wannan kenan. To, amma wasu malamai sun ce a kawai a yi azumi duk da sun san wannan hadisin ingantacce ne. Malam ya ce ma, lakin manya ta'ammal ya shi da annal hadis la ya dulla ala ala qabul bi'tirar na'am bi'tibaru ikhtilafil matalib in ka lura ya ce ba zaka ga hadisin nan ba yana nihin ba cewa a amshi akwai sabanin mabulla ko lianna qawl ibn abbas hakaza amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ibn abbas da yace haka annabi ya mamu umarni ya hatamil amraini mala yace yana nihin al'amari guda bi al'awwal na harko annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bi i'tirafil bi i'tibar ikhtilafil matalib annabi ya masu umarni su kula da sabani kowane kula da ɓangaren shi an gane ko kenan hadisin ya hatame kowa ya kula da ƙasarsu ƙasar ku suka ga wata ƙasar ku kuza ku yi azumi wasani mala yace al'amari na biyu da hadisin nan yake nuna anna ibnu abbas radiyallahu anhuma cewa shi abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata gare shi an gane ko fahima min hadis ya fahimci daga wannan hadisin da aka da aka ko su muli ru'yatihi wannan hadisin wanda annabi yace ku yi azumi dan kun ga wata dilalatun ala ikhtilafil matalib hujja ce ta mi sabanin kawai duk wanda suka gani su ake magana ƴan in sun gani su rike can ƴan nan in sun gani su rike nan an gane ko wahina izin ya kuna hazal alfaham ijtihadan minhu anan malam yace sai ya zamanto ijtihadi ne abdullahi abdullahi bin abbas yayi wal Na'am, wal ijtihadu fi misli hadha al majal yace ijtihadi a cikin irin wannan lamarin an gane ko famin ijtihada wa qala bi adam ikhtilafi al matalib fihi salaf wanda yace ma eh ijtihadi yace ma ka akula da sabanin wannan kawai musulmi sun ga wata kawai ayi azumi kaga da an ba kai lafiya wallahi eh kawai in musulmin duniya wata ƙasa ko ko ƙasan musulmi biyar suka suke cikin ƙasai in dai suka yi ilani sun ga wata an yarda da su kawai ayi azumi da an ba kai lahiya wallahi na'am wa dilalatul hadith wadiha yace hujjar da hadisi ya bada kalar ne wa man istahada wa qala bi i'tiraf ikhtilaf al matalib falahu salat wanda yace a kowane gari ya kula da wannan din shi da ganin watan shi can ku kula da naku nan mu kula da namu can su kula da nasu yace to shi ma yana da salaf an gane ko yana da wanda suka yi magana akan haka wadilalatu khabar ibn abbas alaihi wadhi yayi hujja da labarin abdullah bin abbas da ya kawo akan shi abu ne wanda yake clear inad an gane ko mala yace ma qad yaqulu qa'ilun yace ma wani yana iya zuwa yace ma inna fahma sahaba muqaddam ala fahmi ghairihi to ai sahabbai ga yanda suka fahimta in sahabi ya fahimci kaza ai shi ya kamata a har saurare ka a sauraruwa ne wani shi ya ce ga abdullahi ibn abbas ya gane cewa kawai a rarraba matsali kenan kawai a rarraba matsali kowa ya kula da wurin shi an gane ku saboda sahabi ne ikhtilafin sahaba muqaddam ala ikhtilafi ghairihim ana ana kulawa da sabanin kan wani shi an gane ku in sahabi ya gane kaza kai kai ka gane kaza nawa za a doka suka ce kenan sai a doki maganar sahabi fa yuqalu sai a ce masu haza huwal asal a asali wannan haka ne in sahabi ya fahimci kaza a asali ana kaddam magana shi kan maganar wani sai mala ya ce malakin haza la ya'ani anna fahma sahabi aw fahmun rawi mulazzam li ghairihi duk da wannan bai yiwa a ce fahimtar sahabi ita ce daidai ko fahimtar rawi a lazimta ta a ce sai dole sai ya yi wani fahimta annabi ya gaya mana yanzu misali da ya ce wa alaihi yadullu hadith annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana ruba muballighin aw amina min sami'in wataƙila in ji rasulullah wanda zaka ba labari ya yi wanda ya yi mi wanda ya jiyo magana fahimta mun gane yanzu ala sabil misal yanzu nan muna zamne zan mu ga cewa ni ke karantawa ina bayani ko an gane ko ni ke karantawa ina bayani to a cikin mu nan da yawa sai sun hini fahimtar bayanin nan ruba hannun fiƙin ila man huwa afqahu minhu sai ka samu in ji rasulullah ya ce ka samu wanda yana ɗauke da ilimin fiqhu ya karanta mu wanda ya kai mu wanda ya yi shi sani mun gane hadisi yanzu ga hadisai nan da bagannai magaganan salaf da ayoyi muna karantawa ina karantawa ina fasarawa ko ku kuna zamna kuna ji to da yawa daga cikin ku sun hini fahimta abin da nake karantawa mun gane ko wannan ke ga ruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai bada labari yayi wanda aka ba labari fahimtar bi ake nishi an gane ko misali zai iya zuwa in ba ba sha labarin wata magana kaza kaza kaza ya fahimci abin da ya fahimta in ya tashi ba Muhammad labari to Muhammad ba ni na bashi labari ba ko bai shi ba daga gare ni amma sai ya ba sha sanin bi nike ne shi mun gane wannan ma'anai wannan kenan so da yawa zaka samu kai da kake kwatanta ma mutum ya yi ka fahimta annabi ne ya hadi ruba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu a ruba muballigh yace ma ruba muballigh aw amina min sami'in wanda aka ba labari yayi wanda ma yaji labarin fahimta fa hadhihi al mas'ala min daqa'iq fi hadith ibn abbas radiyallahu anhu wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli daqiqa wanda suke masu zurfi daga cikin hadisin ibn abbas ya Allah ta tabbata gare shi Malam ya ci gaba da cewa wal musafir shi kuma dan balaguro hukumuhu hukumcin shi hukumu baladul ladhi yadkhulu alayhi shahru fihi hukumcin dan balaguro hukumcin garin da ka shiga wata ya kama ka a cikin garin nan mun gane misali yanzu misali muna tunanin yaushe zan mu kama azumi laraba ko haka ake tunani ko to sai malam basha gashi nan muka ɗauki azumi ina ran laraba mun gane ko kaga malam basha sai a ce kuma saudiya ra alhamis suka ɗauka misali sai malam basha ya je saudiya na'am to malam basha in ya je saudiya ya ɗauka laraba an gane ko ya ɗauka laraba saudiya sun ɗauki yaushe alhamis to yana ganin cewa in ya sha in ya kai talatin saudiya kuma za su cika azumi misali talatin kenan malam ba shi nawa zai tashi da shi talatin da ɗaya ka gane shi ne magana to shi ɗan bulaguro garin da yake shi yake bi an gane ko kai garin da kashe wata ya kama ka shi zaka bi in kana nan garin abinda 'yan gari suka yi shi zaka yi in kai gaba kaji saudiya ba Allah kawa mana Allah ya muwafaka fa iza safara mala yace ma na'am eh na'am na'am sai ya raba shi wallahu ta'ala ala walam yasbutu siyam fi baladihi in watan bai tabbata ba azumin bai tabbata ba fa innahu la yalzam sawmuhu yace ka gani bai lazimce shi ba yayi azumin nan fa iza wasala ila baladin in ya iso zuwa wani gari wa sabata ru'yatul hilal indahum su wannan garin da yaje sun ga wata an gane ko wa kad samu kuma sun yi azumi fa yalzamuhu al-imsak wa yaqdi hadha al-yawm to zai kame kuma ya rama wannan wuni kamar mutum ne a ce gobe gobe in Allah ya kai mu san mu doki azumi ko to shi kuma wani mutum ya zo daga balaguro sai ya zo wurin karfe goma sha biyu misali an gane ko to wannan tun da ya iso garin nan ya zo zama zai yi ko sai ya kame bakin shi an gane kuma sai ya rama wannan wuni wannan kizan wafi hadisin kuraibin al-muqaddim mas'alatun muhimma wahiya a cikin hadisin kuraib mas'ala mai mahimmanci ita ce zaka gane anna qurayb allazi samu fi shamil juma'a shi qurayb a yaushe azumi a sham ran juma'a ya doka summa qadima al madina fa wajadahum samu as-sab sai ya isko su su kuma sun yi azumi mi saudu misalin dai malam bashi an gane ko iza atamma ahlul madina shahru 30 kaifa yasna to sai ɗan madina suka yi azumi wata guda kwana 30 shi kuma tun juma'a ya doka su kuma rasu suka doka ce na azumi nawa zai in sun yi talatin talatin da ɗaya malam ya ce ma min ahal ilm man kala daga cikin malamai akwai wanda suka ce man aka mala salasi na yauman biwasilati shar'iyya mu'tabira fala yazid fa shahar la yakuna aksar min salasi na yauman malam ya ce ma in mutum ya zo ya yi azumi kwana talatin wasu malamai suka ce ma an gane ko cewa ba ya ƙara ba inda a kan shari'a ya ɗauke ta saboda azumi bai kwana talatin da dai walau sama ma'an nas fala ya asim amma da a ce kuma zai yi azumi tare da mutane ba yi zunubi ba an gane ko saboda mi ake ce mashi li'annal fitr hina yafturun nas saboda radda ake fitar radda mutane suka yi fitar kenan zai yi fitar da mutane mun gane ko zai cike shi walan yafturu su kun ba sai fitar ba fala yakunu bi siyamihi sa'iman yawmal eid to wannan azumin da yayi na 31 baka ce yayi azumi ran eid ba saboda as-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tafturun an gane ko wa in kana eidan fi shami kaga shi kuraiba anan idi ne a sham a ran da zai yi na 31 a sham su ne ne idi su kuma madina a ran nan kuma nan ne 30 shine kenan wannan ba a ce ba yayi azumi na idi amma wasu malamai suka ce a'a kai ya yi mi kai ya cika amma dai kaga hadisin da zaka bada hujja shine annane as-sawm hina tasumun wal fitr hina tafturun kawai in ka isko mutane su zaka bi kai azumi ku yi fitar tare da su wallahu ta'ala alam malai yace daga cikin hujjojin da ake ganin wata an gane ko ikmalu iddat sha'ban watan sha'ban ya cika kwanakin watan sha'ban ya cika tak sabata dukhulu shahru nam yasbutu dukhulu shahr kadhalika bi ikmali iddat sha'ban 30 yawman bayan mun gani ganin wata na farko gani ne ko to in muka zo ba a ga watan ba sai ka cika mu wannan sha'ban da muke ciki yanzu yau yana 24 radda ya yi 29 zan muhara duba mai wata in ban buga wata ba sai mu bari gobe ban mu azumi sai jibi shi kuma in gobe ba mu yi ba ya cika 30 jibi mi za mai kan ma ka nemi wata kawai ka neme shi dan ka gan shi hankalin ka dai wannan ka yi adda amma kawai gobe jibo azumi za ka ya cika cikar 30 fa'iza tamma saban 30 na yawman wajaba sau idan sha'aban ya cika kwana talatin azumi ya zama wajibi dole daga nan dole kai azumi an gane ko fa iza lam yura al hilala fala budda min ikmali sha'ban 30 yawma idan ba a ga wata ba dole ka cika ma sha'ban kwanan shi 30 ai kaga a wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne ne fa in humma alaikum in aka maku lulumi haka ne ko in aka maku illum shi yazo ya rihe maku aka yi lullumi to ku cika ma sha'aban salasi na yau kwana talatin an gane ko in ya cika ba ku gani ba wata fa in humma alaikum aka yi lullumi ya sama ta sama ta rihe da girgije ku cika ma sha'aban kwana talatin malam yace saumu yawmu shak azumi ranar da ake shakka an ga wata ko ba a gan shi ba ana tunanin wasu suna tunanin an gan shi wasu suna tunanin a ba a gan shi ba kuma har yanzu kamar ba a samu certitude ba mutum ya ce ya gani da idan shi ko wani abu makamancin wannan an gane ko mala yace yau mushak ranar da ake shakka la yajuzu siyamuha bai halitta ba a yi azumin ranar da ake shakka fa an abi huraira an samu hadisi daga abi huraira yardar Allah ta tabbata gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kala yace la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kar ɗayanku ya kuskura ya riga ramadan da azumin kwana ɗaya ko azumin kwana biyu kwana ɗaya kamar ramadan ko kwana biyu kamar ramadan mutum ya ce zai yi azumi ba a yin haka illa an ya kuna rajulan kana ya su musawmuhu fal ya sum dalika yau sai in ya kasance mutum daman yana azumin shi misalin da muka bada azumin litinin da alhamis ko azumin kuma mi bayan azumin litinin da alhamis misali azumin annab dawud misali mutum ne mai yawan azumi yayi yau gobe ya sha kuma sai ya hado haka azumin shi zai yi an gane ku shi ne annabi ya ce ya azumin shi wa ƙala ammar radiyallahu anhu ammar yarda Allah ta tabbata gare shi ya ce man sama yawmu shakki faƙad asa abal qasim duk wanda ya azumi ranar da ake shakka to wannan haƙiƙan ya saba ma abul qasim abul qasim muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane ko وتقديم رمضان يكون بأن يصوم قبله يوما أو يومين gabatar ko kuma tabbar ramadan shine ka yi azumi kamun ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu wa haza nahyin yaqtadi bihi sama akhir yawmin aw yawmayn min sha'ban bi niyyati ihtiyatan li ramadan mala yace wannan yana ne shine mutun ka sa azumci kwana na ƙarshe na sha'ban ko kuma kwana biyu na ƙarshe ne zai zaman da jur na sha'ban kana hasashen cewa ramadan ne na'am wal ihtiyatu idza adda ila intikhab al mahdhur aw tark al ma'mur shi kuma kirdada in ana ganin kirdada zai janyo a tabka kuskure abinda aka hana an gane ko ko kuma a bar abinda aka yi umarni da shi fal ihtiyat to kirdadan tarku hazal ikhtiyat barin wannan kirdadai an gane ko shine ake so kama kala shekul islam kama yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi fa hunaka ibadatun ko akwai wasu ibada shar'iyyatun mahdudatul bidaya wa nihaya akwai ibada wadda ta shari'a ce tana da kididdigewa ta farko da ta ƙarshe akwai ibada muhaddadatun bidaya kasan ibada kala biyu ce akwai ibada muhaddada akwai ibada mutlaqa misali ibada muhaddada misali yanzu kaga ramadan an ci ba menene ramadan mai suna ramadan kwana nawa ne sai nafila sallar azhar darawa aka ce kai ran nan sai ka ji ka gam sai ka tashi kai takwas ya take eh ka ji kawai ka ce yau imani na ya hau ka ce alibar da zida ya kusa aiko ka sado makanka wannan sallar ko gyara mata da kawai ta ɓaci saboda shi mai ibada shi ya ce ga yadda yake sa a mashi ibada shi an gane ko tana da wannan yanzu to misali sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayhi ihsana ina kididdige wa kyautata mu uwaye akwai yanda kake kyautata musu ba haka ba wannan yake kyautata musu yanda wannan yake wa ba haka ba kowa da irin yanda yake an bar maka ibada ce mutalaka ai kaga kyautata mu iyaye ibada ce da ibada ce wanda Allah ya kara su da haƙƙin haƙƙin shi ibada ce mai girma to sai aka bar mana ita mutalaka a buɗe take kawai ba a baka ba a degree ɗinta to shi ne yace akwai ibada wadda take da degree ga inda zaka fara ga inda zaka kare segmenti an gane ko segmenti tana da deux points point de départ da point d'arrivée an gane ko kenan ba a kari kanta ba a ba a san kuma ka yi mi ka rage wa mabniyatun ala amarati shar'iyya kuma tana da ɗore ko tana an gina ta akan wasu alamomi ko kuma na umarni na shari'a ka siyami malai ce kamar azumi fa innahu yajibu bi ru'yatil hilal shi kaga sai an ga wata sannan azumi ya zama wajibi akan ka au ikmalu sha'ban 30 yawman ko kuma watan sha'ban ya cika kwana 30 idza hala duna ru'yatul hilal ha'il idan wani abu mai karewa ya shiga ya kare ya hana a ga wata sai a bar shi a bane ya cika kwana nawa kwana talatin wastasna hadisu min nam wastasna alhadis min almar'i an taqdim ramadan bi siyam yawmin aw yawmayn man kana adatuhu siyam al-sunayn wal khamis masalan hadisin ya to gazanci ya sa exception ga wanda yake da al'ada azumin shi yana iya gabatar ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu da azumi kamar mai azumin litinin da alhamis ma la yace misali نعم فواقع يوم التاسع وعشرون أو ثلاثين أحد هذا هذين اليومين yace kamar misali le 29 sha'ban ko le 30 ga watan sha'ban ko 29 ga watan sha'ban falahu sawmu kana iya azumin shi inda ya hado cikin azumin ka da annahu yasumuhu jariyan ala adatihi wa laysa ihtiyatan li ramadan saboda shi wannan yana azumin shi akan tahiya akan al'ada shi ce da ya saba ba wai yana kirda da ramadan ba na'am malam ya ci gaba da ce mana arkanu siyam tawai yanzu za a shiga darsi gadan gadan malam ya ce rukunnan azumi awwalan na farko anniya daga cikin rukunnan azumi sai ka samu niyya shi kuma ai ka san niyya ita ce farillar da take shiga kowace farilla duk wani aiki na farilla sai ka samu niyya ita farilla ce a cikin shi an gane ko mala yace ma idza thabata dukhul shahri lazima tabitu niyya idan aka tabbatar an ga wata to wajib ne kowa ya kwana da niyya an gane ko ka kwana da niyya azumi da an ga wata abin da yake kan musulmi shine kawai kai niyya azumin ramadan ka kudurce a ranka kayi niyya azumin Ramadan to Allah mana muwafaka mu samu mu sauke azumin Ramadan shikenan kayi niyya a zuciyarka ba hadi ba wa amma niyya mubayyitatun inda kulli muslim mala yace amma niyya wadda take an kwana da ita an waye gari da ita wurin kowane musulmi annahu kullama jaa ramadan fa innahu saysumhu shine niyyar da ka kudirce kowane lokaci in ramadan ya zo sai ka kudirce kai zaka azumci ramadan an gane ko فغير مؤتبرة نعم yace wato kenan zaka kudurce na'am fa ghairu mu'tabiratun ba abun wato lura bace ba akan wannan zaka kudurce waliza iza lam yabitun niyya qabla tulu'i subh fa inna siyamuhu la yasah yanzu mutun ne bai kwana da niyya ba kaman alfijir yake to to azumin shi bai yi ba misali sai ka kwanta baka samu labarin an ga wata ba kai ta jira sai da ka zo asuba sai ake ma barka da ganin wata ko ka ce wani wata kuma kai ba abin da ka ci da asuba kun yi sallah asuba to wannan wunin ba za ka ci komi ba kuma azumin nan sai ka rama shi saboda baka kwana da niyya ba mun gane ko sai da ka huto asuba kaga ya asuba an yi da alfijir kenan to ko kai ne ladan sai da kai kiran sallah alfijir na harko ya shigo ya ce ma to malam ladan barka da ganin wata ka ce wani wata a ce ramadan to wannan wurin dai zaka rike bakinka amma azumin sai ka rama shi saboda alfishir ya ke toma ba tare da niyya ba an gane ko yace kuma wan niyyatu shartu li sihhati al-a'mal ita kuma niyya sharadi ne dan ingantar aiki aiki ya zama ingantacce kama fi hadisi Umar radiyallahu anhu kamar yadda yazo a hadisin Umar bin Khattab yarda Allah tabbata gare shi amirul mu'minin yace innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kowane aiki yana tare da niyyar shi wa innama li kulli imri'in ma nawa naga kowane mutum abin da ya niyya waja fil hadith ya zo kuma a hadisi la su yama liman lam yabit yubayyitin niyya min al babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba tun daddare bakka da azumi in baka kwana da niyya ba wa hadha fil fardi mala yace wannan kwana da niyya azumin farla azumin farla in zaka yi shi kawai ka kwana da niyya azumi kenan shi yasa aka ce ramadan ramadan da ya zo ka yi niyyar ramadan amma in ka yi niyyar gobe zan yi azumi to sai ya zama to kullum sai ka kwana da niyya shi yasa ramadan kawai in ya zo ka ɗauki niyyar zan yi azumin ramadan in ka ɗauki niyyar zan yi azumin gobe na ramadan a ranka to shi kuma sai ka ƙara gata ka ƙara kaga ai wata ranar zai kuce ba amma in ka yi niyya guda na yi niyyar azumin ramadan shikenan in kana so ka ƙara kwana da niyya an gane ko ai da mun ka doke ta ta azumin ramadan saboda kana cikin ramadan ne in dai ba wani abu ya zo yanke malam zai bayanin shi ina cikin ta zato insha Allah yace menene azumin faralla wa amma fi nafali fa yasihu an takuna niyyatu sawm asna an-nahar ita kuma azumin nafila ba lahi kai niyya azumin da rana ma ba wai alfijir ba da rana ma da sahi sahi haka cikin wuni da sahi za a ce maka sai kai niyyar wannan dalla ala hadis eh wannan wannan wannan tana gyara ha tana gyara gobraye bayan Allah ka tashi ka rasa awara da sahi sai ka ce to ka tashi ka rasa dan wake ka rasa wake babu dubara babu komi Allah mana gafara na'am gwamro ya yana gidansa ai bai da iko ya ce a dora mashi kaza kawai dai abin da ya gani shi yake ci da gidanka ne kake wannan sai ka ce to in kana so ka tashi sha biyu a ce bi za a dafa a ce a ce oga bi za a dafa ai gwamro ko kaka ka ashe a gidanku baka da iko ha dora min nan kawai rayuwar gauran taka Allah raba ku da ita lafiya amma ai musiba ce azaba ce wallahi wallahi azaba ce momo ina zaka Allah ya gafara Allah bada gafara Allah huda ku lafiya hadisin ummul mu'minin Aisha Allah tabbata gare ta tace dakhala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wuri na wata rana na'am zata yaumin wata rana faqala sai yake cewa hal indakum shay shin kuna da wani abu da za a dan taba faqultu faqulna sai muka ce la babu qala annabi yace fa inni idan sa'im to shikenan nayi niyya azumi ka duba kaga gidan rasulullah ya shigo yana nema abin kari babu sallallahu alaihi wasallam wanda da ya niyya da duwatsun makka da madina an maida mai su zinariya kuma nashi ne da ya niyya da abin da yace za a bashi amma ya faddala ya zama haka saboda ya zama tasiriya gare mu shi yasa ko gobe gidanka in aka samu irin wani shak ko waye ka tuno da rasulullah uwaye mata da uwaye maza wallahi mu koya ma mu tun suna yara cewa duk abin da ka samu rayuwa ka fuskanci daga yanda rasulullah ya dinka rayuwa shi yasa ko da ka aurar da ɗiyarka mace ko da ta je ta shiga cikin halin kaga nake ba ta zo ba ta dinga jaje tana wane ne sai dai in tashi kawai an zo gargara za a musu shi ma za ta zo ta yi abu a rihin asiri ba a tona ma duniya ba ko wani abu makamancin wannan amma yanzu kai Allah mana gafara irin na yanzu ka kuskura abincin aka ce a ci shinkafa da mai da yaji wani sai an shi kwanna shi gare abincin ya samu watan saboda namun miya sai an shi ku mike kawo da rishin kawai a koya ma yara tarbiyya a sanar da su ya ga yanda ake rayuwa ga yanda annabi ya rayu ga yanda diya annabi ta rayu fatima da ali ga yanda aka yi kaza ne mana ga wanda su ne duniya su ne ‘yan gatan Allah rasulullah kuma aka yi irin wannan rayuwai in ba mu koya maƙiyan mu haka ya muke son su tashi da irin wannan akhlaq ɗin dole za a cuya an gane ko dole za a cuya amma in ka koya masu to wallahi zaka ji daɗi wannan mishin ɗiyanka za su ji daɗi hankali kwance Allah mana gafara Muhammad Fa'id Shela yau tihi ko shi ne matsala wasu uwayen da zamani su ma suna bukata a tarbiyyar su wallahi shi ne matsala kuma duk wannan abin da ke jawo shi rashin karatu a zamna a yi karatu an ƙi zama a yi karatu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya komi na duniya mun sani karatu na duniya in ka da wannan in ka da wannan ka shiga wannan ka da wannan ka shiga wannan ka da menene an matse an ɗauki mushinan duniya gaba ɗaya an yi breve an ɗauki mushinan duniya gaba ɗaya an yi bak an ɗauki mushinan duniya lisans master doctora an zo an zo ina a tsaye na kalkon tana ba da wahala ina an hannu wannan rayuwa Allah mana gafara malam ya ci gaba da cewa فهذا الحديث يدل على عدم وجوب تبي آه تبييت النية في صوم النفل kenan wannan hadisi yana nuna ma eh ba dole bane a azumin nafila sai ka kwana da niyya an gane ko wa annahu yasihu an takuna asna'an nahari ba lahi bane in zaka yi azumin nafila kayi sai kayi ta da rana lakin ala Allah ya zahaba galiban da har mala ya ce sai dai kan a bari rabin wunin ya wuce ka tashi wata mijin ka tarazzar ɗinka ka ce za ka wuce da azumi a wata jizar dai ɓanzar eh sai ka wuce da azumi amma ka kai tarazzar katozzar kuma ka ce azumi za ka wuce a ba a san sai ya aksarin wannan li'annan hukumar ghalib hukunci ana ɗaukar hukuncin abin da ya yawa wuni wuni wuni awa na wuni a wuni daga asuba zuwa magarba sha biyu sha uku sha biyu sha uku to a ce dai kai misali wata awa biyar ce baya can shidda bakwai mun gane ko abinda zaka daga inda kai liya azumin ya kasance shidda ce zaka yi azumin ta ko bakwai kal ya kasance a a sai da kai awa takwas ɗinka kuma ka ce wannan awa kudin nan ko biyar bare eh ka eh kaga kan ba ba musulmi ba dubara kaga ta kare maka wani da kare kace to bari mai azumi a'a ba wannan ba ake so hukunci na Khalid na abin da yayi yawa ne wanni ya tuhina izin tan'atifu niyya a wannan kuma ka gani baka kwatsa ta maka ce ka ja kawai a wuce fa na'am fayi ujar ala siyamil yawmi kamilan to in kai wannan in dai lokacin da ka bari wata awa uku ce awa hudu misali an da asuba karhe nawa shidda shidda bakwai takwas tara kaga to wurin goma nan zuwa sha ɗaya sai ka ce to bar dai mu zarce da azumi ka tashi kaga gari yayi sha tara babu wani abubuwa sai ka ce to mun me a wuce kawai amma ka kai wata tarazzar ka to zero ka ja da yawa an gane ko mala yace ba haka bane abin yake Na'am, sai a baka ladan azumi cikakke wa haza min fadlillahi azza wa jalla. Wannan yana daga cikin falalan Allah subhanahu wa ta'ala da yanda Allah yake son mu wallahi. Wa qala ba'duhu wasu daga cikin malamai suke cewa inna lahu ajran ma nawahu min asna'in nahar fadlan min Allah. Cewa dai zai samu ladan shi ko tsakiyar rana ya dauki azumi falala ce daga Allah. Lakin nasiyam min asna'in nahar ghayr sahih. Malai ce bar da azumi tsakiyar rana ba ba sahihin azumi bane walaysa bi shar'i kuma ba shar'anta haka din ba wa annahu la yasihu siyam illa min tulu'il fajr ila ghurubi shams bai kamata ba kai azumi sai daga kulluwar rana zuwa haduwar ta fala budda min isti'abul waqt shine dole ka kula ka kirdadu lokaci yanda yake min tulu'il fajr ila ghurubi shams daga kulluwar alfajr zuwa haduwar rana kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi cikin bakra summa atimmu siyam ilalle sannan ku cika azumi zuwa dare haduwar rana kenan wala yashtaratu an yanwi kulla yawmin mala yace ma ba sharadi bane a ce kullun sai ka dauki sabuwar niyya fal qawlul muhaqqiq anna niyyatu siyam shahr takfi ma lam yanqati'uha ma lam yaqta'uha kai niyya azumin wata guda daya ta isan ma in dai baka tira ta ba fasa'in iza ghafala anin niyya fi ayi lailatin min al-layali fala yadhur in kai niyya azumin wata guda to koda ka kuskure ka samu gafala wani dare baka dauki niyya ba to bai cutar da kai kuma in muka ce niyya kullun zaka dauki niyya wata dai wallahi sai ka mance wata ranar ba sa ba jewa daga cikin mancewa za sai yanzu misali ka dauki misali a suhuru ma kaga dai suhur ko to da yawa daga cikin musulma a cikin azumi sai ka mance suhur kawai can ka tashi ritar ka wannan to bare niyya an gane ko can sai ka tashi kaji ana kira sallah ɗan ko an ta da ikama ka zabara ka je masallaci ran nan sai ka zarce da azumi Allah mana gafara na'am yace ma menene zaka zaka yi mi zaka kubce na'am lakin alladhi yu'athir huwa qata abinda yake tasiri akan in ka doki niyya azumi shine ka yanke mutun ne ya mace ce ta doki niyya azumin Ramadan an gane ko da yayi wani kwana kaɗan sai jinin haira ya zo mata to ai kaga zata yanke azumin nan ko to in zata ci gaba in jinin ya yanke sai ta ɗauki sabuwar niyya zan zata ɗauki sabuwar niyya zata cike ramadan din mutum ne yana azumi sai rashin lafiya ta zo mai ya aje to in zai ci gaba sai ya ɗauki sabuwar niyya zan cike ramadan din nan an gane ko sai ka ɗauki sabuwar niyya abin da ya mana saura zan mu ciki an gane ko ka an yusafir na'am kamar misali mutum ne da ya bulaguro wa ya fitar sai ya ajiye azumi fi safirihi a cikin bulaguron shi fa haza alaihi an yujaddida niyyatu sau wannan dole sai ya sake ya jaddada niyyar azumi wal ulama'u yaqulun malamai suna cewa istishabu zikirin niyya la yalzam kai abokanci an bato niyya ba lazimi ba ne ba inda ma ya zama istishabul hukum bar dai hukuncin ne yake dahe ba sai ka ɗauke an bato ba mala ya ce salisan abu na uku cikin rukunin saniyan ko abu na farko cikin rukunin azumi an niyya na biyu al-imsak shine kame baki al-sa'il ga mai azumi an yastamirra mutamassikan an ta'ami wa sharabi wal jima'i wa shahawat mai azumi ya meke ya daure ya rike bakin shi akan abin duk wani abin da zai ci ya rike bakin shi akan duk wani abin da zai sha an gane ko ya rike bakin shi akan ya rike jikin shi akan jima'i ya rike jikin shi akan duk wata sha'awa shine azumi wai anan wata tambaya ta taba malam basha an ce ci da sha da jima'i wani ya ce to kamar misali mai azumi in ya sha sigari ya Allah ba ka san yare da yare da misali Allah shi Allah wa gafara yace eh yace yace yara ku cigaba da tambayar ku na'am ai annal mufattirat yace ma daga cikin abin da suke kase duk abin da yake karya azumi hatta ya tayakkan hurubu shams shine sai ka tabbatar kana da garanti na na ta fada ko ta haƙa anna qursa shams qad ghaba kayimi ka tabbatar cewa wannan kaskon rana ya haɗu an gane ko kamilan ya ɓace dukan shi kaskon rana duka ka ce ya ɓace mala ya ce sannan imsa ku shi su'in minan laili kamewa wani yanki na daga dare an gane ko ya ce ya kulu ahalul ilm malamai suke cewa yajibu wajibi ne imsaku juz'an min al-layl wani yanki daga cikin dare li'anna mimma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa eh fa huwa wajib duk abinda bai zama wajibi bai cika sai da shi to wannan abin ya zama wajibi an gane ko kamar misali in zaka yi bulaguro ai baka iya yin bulaguro babu in zaka shiga jirgi misali baka iya shiga jirgi ba passport kai bulaguro wata kasa ko to wannan passport ya zama wajibi da bulaguro an gane ko wannan duk abin da bai zama bai baka samun wajibi da shi sai ya ka kawo shi to wannan abin shi ma ya zama wajibi kenan kaga bi ma'ana annahu yalzamu as-sa'im an yamsaka qabla tulu'il fajr dole mai azumi kama al-fajr ya keto sai ya dan kame bakin shi an gane ko ka al-fajr ya keto ai cewa akai min tulu'il fajr ko to iske kana iya cewa gak da al-fajr ne zaka kame bakinka kana iya a ce gak da al-fajr shi ne ka tsaye da ci shi yasa aka ce to wajibi sai ka dan rage lokaci kan alfijir yake to la'annal ma'ruf dukhul alfajr sa'ab ala umumin nas saboda diyawa daga mutane ba su san baya ne lokacin ba da alfijir yake ketowa yanzu nan ka tara mu duka nan masallacin ba dukan mu ban ka taba ganin ma alfijir ba wai ketowa shi ba ganin shi ma diyawa daga cikin mu labarin shi muke ji haka ne ko Muhammad ka taba ganin shi tabawa kenan ba ganin shi ke da yawa daga cikin mu labarin alfijir muke ji ba ban da yawa daga cikin mu nan ba a san shi ba ba a san alfijir ba an gane ko eh kaga ai ban tabbai malam ba sha ba su an saba zama dashi an gan shi ras mu yanzu ko zaman cikin gari ya hana ka gana alfijir tar cancan tar kawai ai ta nuna ma shi da kalka gan shi bal mu'tar a na'am bal mu'taziri bar abu ne mai wahala ka saita ka ganshi fala ya hasul idrakuhu illa lil khawas minhum sai wasu dai dai dai daga cikin mu suka san gana alfijir aksari yanzu masu gana alfijir sai masu zama daji kana balaguro ko kana zama daji can sai ka ganshi a hoto fa idza arafa al khawasu wa balaghu ghayrahum fa inna tablighuhum lil ama yahtaju ila fatratin min az-zaman hatta yasil ila al-jami' yanzu in wanda suka san bullo alfijir suka ganshi kamun su hada muku alfijir ya keto kowa ya samu labarin alfijir ya keto ya tsaye da ci ai kaga za a shima an gane ko yanzu ko ladan in ya ga alfijir kan yayi kiran sallah kan wani ya ji kiran sallah za a shima an gane ko tun ya riga ya kullo shi yasa aka ce ka dan rike wani abu na dare kamun wannan kan kan ka alfijir ya keto wa iza kana idraku hu bi diqqatin mu'tadiran in ganin alfijir ka gano shi can ta gari yayi abu ne mai wahala fala budda min imsaki juz'in min al-layl walau yasira kaga kenan tunda baka iya cewa tak talayar alfijir zai hoto dole to ka rike wani lokaci na dare kama alfijir ka tsaye da cin abinci an gane ko liyadmanu sa'im annas annahu sama min tulu'il fajr ila ghurubi shams dan mai azumi ya samu garanti cewa yayi azumi tun daga kullowa alfajr zuwa faduwar rana malai ya ci gaba da cewa al-aklu wa shurbi ba'da tulu'il fajr zanna annahu lam yatla ci ko sha bayan alfajr ya keto mutun yana zaton cewa alfajr bai kullo ba to ya ne hukuncin mutum bala ya ce man akala ba da turu ilfajir zanna an alfajir lam yatla fal asul baqa'ul layl wanda ya ci ko ya sha kamun alfijir bayan alfijir ya keto yana tunanin cewa alfijir bai keto ba to asalin magana kawai alfijir bai keto ba an yahe mishi kenan ko an gane ko wa sawmuhu sahih sannan azumin shi azumi ne wanda yayi lakin zannuhu بأن الفجر لم يطلع لابد له من المفترق yayi zaton cewa alfijir bai keto ba dole sai yana da madogara da ya dogara ya hudu wannan magana amma idza kana mufritan yanamu fi makanin muslim misali yace a'a kawai bai da wata madogara kawai sakaci ne ya nemi wani wuri mai duhu yayi barcin shi an gane ko wata hatal mukayyif kuma wurin bayan duhu ga kilmatizar tana ratsa shi barci mai daɗi wala ya sma shai bejin kiran sallah bejin komi an gane ko sun mantaba ha can sai ya halka wasai kaza sai ya tashi wa akala kuma da ya tashi bai bincika ba kawai sai ya ci abinci fa haza tafritun minhu wannan sakaki ne daga wurin shi wannan ba hujja bace ba cewa wannan li'annahu kana alaihi idza staiqaza an yusabbih kaga ai wajibi ne gare ka dan ka kwana cikin AC cikin duhu in ka halka ka har tabbatarwa wai alfiji da yake to ko bai fike to ba bare yanzu mu da muke da monitor muke da lokaci da ka tashi da ka duba monitor ɗinka salularka amma kawai sai ka tashi kace kai kawai da da duru duhu duhu ba sai na leka salula ba kawai ka ci abinci a wannan sakaki ne kai ka ja ka ja makanka an gane ko wa yas'al qabla an ya'kul kamata yi sai ka tambaya kamun ka ce hal tala alfajri am la shin alfajri ya keto ko bai keto ba fa hadha mufritun wa alayhi qada'u hina idhin wannan yayi sakaki kuma dole ya rama a wannan yanayi wa amma idza bazala asbab al wastayqaza ha in ya zuba ya saki sabubba duka yake neman ya sani kuma ya tashi aha na'am wa nazara fil ufuqi ya kalli sarari ya kalli sama an gane ko wasu alaman haulahu ya tambayi wanda suke tare wa ghalaba ala zanni an al fijr lam yattali zatan shi yayi rinjaya cewa al fijr bai keto ba wa akala summa tabayyana lahu khat'u zannihi fa sawmuhu sahih kaga yayi kokari ya nema sai kuma daga baya sai ya ga cewa a ashe alfijir ya fito da ja to wannan azumin shi azumin shi yana da an gane ko wa hazihi mas'ala muhimma lil ghaya wannan mas'ala mallan yace mas'ala ce muhimma sosai mai muhimmanci yace fa kathirun minan nas yafrutuna fiha da yawa daga cikin mutane suna sakaki a cikin wannan mas'ala tarahu yastayqi kaga mutun ya halka daga barci ba'da azan baya an yi kiran sallah bi rubi sa'a ha an yi canji minute bayan kiran sallah alfijir aw nisf ko 30 minute ma an gane ko masalan wai su ma'al ikama kuma wai har ma yana jin wasu masallatai suna ikama sun ma ya akul ya ce ai wannan ba masallacin mu bane sai ya ci abinci amma in wurin shan ruwa ne hujju masallacin da ya kira sallah sha biyu kaga wannan ai renin wayo ne amma wai sun ma ya akul Allah wani gafara kuma wai ya ci gaba da ci abinci muhtajjan bi anna al-asl baqa'il layl ya hujja cewa asali dare yana nan yanda yake wa hadha ghairu sahih malai ce wannan zance ba daidai bane ba yake law qulna bi misli hadha kana bi imkani ayi ahadin an yanama fi fi ubu aw makanin muslimin khaliyan an diya da an haɗu wannan magana ai mutum an samu wani ma yanzu ya barci shi can cikin sutere can ƙasa ko ka nemi wuri mai duhu wanda ba a gana haske an gane ko wa masdar sai kaza aka lawa qala in yi halka sai ya halka ya ce al-asl baqa lil kawai darajar rana sai ka je ka kwanta can su teran can cikin duhu cikin dare ka kunna mukaif tsakatan wata miji ma ce baka sani ba kawai ka tashi ka ce alasul baka wallahi kaga ai wani an aka bar magana a sakaki wani wallahi sai ya haka yace to wannan wannan ba abba ne ba mai kyau bala yace ma al'aqlu wa shurbu waqtul adhan fajr ci ko sha lokacin kiran sallah alfujr amma al'aqlu wa shurb waqtal adhan muazzin sawa'an istamarra al'aql aw shurb hatta nihayatul adhan aw ila qawli nihaya ya ce ka ci ko ka sha lokacin da ake a kiran sallah na alfijir ya keto an gane ko har ƙarshen kiran sallah ko kamun ma ƙarshe fayyabna alama arifatu diqqatil mu'azzin wa tahririhi ana ɗora shi akan sanin ladan ɗin ya yake kiran sallah an gane ko ai yanzu kama hadisin nan ne yace fa inna fakulu washrabu hatta tusma'u min abdullahi ibn ummul maktum ko shi ibn umul maktum sai kun shi yayi kiran sallah sannan ku tsaye da ci da sha saboda wani ladar yana kiran sallah ka alfijir da minti nawa biyar wani goma ya ce duk ku tsaya wani kuma taka da alfijir yake kira kenan sai ka san ladan ɗinka wani ne an gane ko dole ka san wani ladan ne yake kusa da kai فإذا كان المؤذن ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا مانع أن يأكل حتى يطلع الفجر إن كان صلى دن دنك yana kiran sallah ka alfijir yake to saka iya ci har alfijir yake to wa idza kana almu'adhdhin yu'adhdhin ma'a tulu' alfajr aw ba'dahu in kuma mai kiran sallah yana kiran sallah tare da kullu alfijir ko bayan kullu alfijir ka lura da haka fala yajuzu akal bai kamata ba ka ci wa yafṭuru bihi idza akala ba'da tahqiq in dai kuma haka ci ka tabbatar yana kiran sallah tare da alfijir ko bayan kullu alfijir in ka ci ko ka sha ka karya azuminka azuminka ya kare an gane ko wa alal muslim akan musulmi an ya taharra mutun yayi kirdada iya kirdada wa an yakhruja min uhdatul wajib a bi yaqini yahuda daga cikin alƙawarin wajibi da yaqini tabbas al yaqin la yazulu bi shak iftaru qabla ghurubi shamsi zanna annaha gharabat kai sha ruwa kamun rana ta fada kana tunanin cewa rana ta fada wannan ne malar raka ne aka tambaya ko ko kala rawi cikin malaman da dai ya ce malar ina azumi sai na sha ruwa sai na hau tsoro sai na gana na bata hada ba sai ba kun wace ga wasu Allah bara gafara to kai kana kana kayan sha ruwa wai kana tunanin rana ta hada kai kuma a ce bata hada ba yace lau akala da mutum zai ci zanna anna shams qad gharibat yana tunanin cewa rana ta hada ka anya kuna nazara fil ufqi falam yara shams kawan mutun ne ya kalli sarari ya kalli sararin samaniya kuma bai ga wata alamar rana ba li wujud ghiyamin aw ma ashbaha dalika da akwai wani gajimari ko kuma makamancin wannan summa summa tabayyana lahu anna ash-shams lam taghrib sai bayan ya sha ruwa sai ga rana ta dan bullo da dan sauranta bata hada ba fa inna misla hadha alayhi an yaqdi irin wannan kaga sai ya rama wannan wannan azumin an gane ko li hadith asma binti abu bakr mala yace saboda hadith asma ya abu bakr radiyallahu anha fi sahihi a cikin sahihi take cewa menene annahum aftaru cewa sun sha ruwa summa tala'ati shamsi sannan sai rana ta huto summa tala'ati shamsu sannan sai rana ta huto ko fa umiru bil qada'i sai aka masu umarni da qada lafazin hadisi shine asma'u binta abubakar as-siddiq yarda Allah tabbata gare ta qalat take cewa aftarna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghayb mun yi sharuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wadda ke da kai gajimari sun matala'at shams sai rana ta ullo kila hisham sai aka ce mai hisham an gane ko fa'amuru bil qada shin an umurce su sarama qala sai hisham yace la budda min al qada yace ba makawa ai sai sarama akhrajahu al bukhari to anan sai malam yace ma wa aidun ya atamidu nam ya ajiduhu al asal wannan gaskiya ya saba ma abin da yake cewa asali ne fal asal baqa'u ma kana alama kana asali za a bar abin da aka gani yanda yake kenan nan malam da yake ni ai kaga ka tabbatar ka ne murana ka ne murana wannan wadu bayanin da ake ga wanda misali suke daji ne mu yanzu da muke gari ai muna da lokuta muna da alamomi muna da komi ka san lokacin faduwar rana kai yanzu ko kaga babu alamar rana kai li hutu waje kaga duhu war haka irin haka irin war haka daidai isha ka ne kamar kan sai ka gani digital ce daidai ya za kai ba ka sha ruwa ba ka san rana tana nan ba ta haka ba to a da ai kaga ana iya yin wani gajimari kaga duhu sallah ta yi dibin dan hada ko kuma in kana gashi babu wani alama ya ce to akan wannan za a bar abin da yake wal yaqini la yazulu bi shak shi yaqini shakka ba ta kore yaqini an gane ko in kana da yaqini to shakka ba ta kore shi kana da yaqinin kayan arwalla sai kake shakka arwallan nan wai ta kare ko ba ta kare ba amma kai garanti ka san kayan arwallai kariya ce ni kake shakka to yaqinin ka zaka tabbatar da shi kana da yaqini kai sallar isha'i katkat kayi sai kake shakka ko dai baka yi ta ba to yaqinin ka kayi alaƙin la yuzul bi shak wannan shine an gane ko wa ahlul ilm malai yace ma malamin ilimi yulhiquna bi shakki ghalbatu zanni fi hadha albab suna hada shakka a ce rinjayar zato yanda ka zata a cikin wannan babu bi ma'ana annahu in akala shakan fi ghurubi shak in mutun yana shakka wai ranar ta hada ko bata hada ba saboda akwai gajimare sai ka ci aw ghalaba ala zannihi anna shams qad gharabat ko kuma yana da garanti zannin shi yanzu rana ta hada ka san matsalar biyu ce wai ranar nan ta hada kai kawai yanzu ta hada akwai wanda shakka ce yake ta hada ko bata hada ba akwai wanda kuma kawai garanti ne kawai yanzu ta hada to matsalar guda biyu ce yace sun mata bayyana annaha lam taghrib daga baya sai ka gani ranar nan bata hada ba fa fi halataini yajibu alaihi alqada bala yace a cikin wannan hala guda biyu mutum zai rama li anna al sabiq yaqini na baya huwa baqa'un nahar ya ƙini garanti ka san dai akwai rana dai abinda ka samu shakka shi ne ta haɗa kuma ta haɗa ba la ya zulu bi musharrati shakka cewa dai bai yaƙinin ka akwai wuni amma dai ranar shakka ce kake ko ta haɗa to wannan yaƙinin ranar tana nan shakka ba ta kore shi walau wasala ila darajatil ghalabati zan in mutum kuma kawai garanti ne yanzu kawai rana ta haɗa zanni din shi zaton shi ya rinjayen rana ta hada haka ne kenan li'annahu tabayyana bi tulu'i shamsi kaunu zanna zannahu ghairu sahih to wannan sai rana ta kullu yar nuna ma cewa zatan nan da kai ba daidai bane ba fa yalzamuhu hina izin qada mala yace to dole wannan ba dole karama wa mimma yanbaghi tanbihi lahu abinda ya kamata a yi fadakaswa akan shi anna ba'dan nas cewa wani sashe daga ba'dun nas wani sashe daga cikin mutane inda hu hirsun suna da iya kwadai ala kiyayewa kwadai da kiyayewa ala mau'idin ma kwaɗayi da kiyayewa akan wani randevu zaka same muna da kwaɗayi da kiyaye randevu misali an baka randevu misali an baka randevu an ce ka zo ka zo venturazar 15 ko venturazar 13 kasan shi ne bai da daɗi za a baka shika goma in ka zo 14 ba a baka in ka zo 12 ba a baka yani 13 din nan sai ka zo to muna da karewa wa galiban ma ya kunu dawamul wazifi yace ko kuma muna da kiyayewa a wurin zuwa wurin aiki a layar a ce ma witar ake shiga sattar sanka-sanka kana ƙofar kalas kai mushen misali ko kuma kai functional kana ƙofar kalas kakka yi mi kakka yi retar shafi ya hauka da magana faƙadi ma waƙatu sa'atuhu na'am bid'i da kayan bi haisu izara ahu zanna annahu muta'akhiran fa ya ajal ila dawami sai kaga yana yawan leƙa muntar ɗin shi kowane lokaci ta yadda da tun kamun lokacin ya yi da ɗan sauran lokaci saboda da ya gani yana tunanin ya yi ritar kai ka san wurin aikin ka ta hiyar canji minute ke kai ka wurin aikin ka sai ka tashi mu wasu ai tunani za ka kai ritar sai ka ƙara gaugawar isawa an gane ko sun mafi waktin iftar yansa an na sa'atu mutakaddimatun sannan sai lokacin wannan shan ruwa na ibada kamar ce cewa lokacinka kamar ce yar ɗinka zaka fara gabatar da ita shi ne nan baltun surunan hayatar duniya a rayuwar duniya muna kulawa iya kulawa da lokaci amma lokacinmu kuma na ibada yana ba mu halin kulawa kaga kuma halinmu ne da yau halinmu ne da yau in dai duniya ce to zan mu kiyaye duniya baltun surunan hayatar duniya amma lahira kuma mu madadi an gane ko fa yaftur bana'an ala waqtihi sai kaga ya karya azumin ko akan wani lokacin shi fahaza yi ƙalu lahu sai mu ce mashi wannan laukana harisan aladinika laukana har suka aladinika har suka aladuniyaka lahasalta khairan aziman da a ce kiyaye wadda kake ma duniyarka haka kake kiyaye addininka da kana da alkhairi yawa yadda muke kiyaye duniyarmu muna kiyaye addininmu haka da mu haka muke kiyaye addinin mu da muna da alkhairi da yawa ina ɗan examen wai ka samu mutum ɗan examen a kiyamun laili kan ya roƙi aljanna sai ya roƙi baka wallahi wallahi mun samu tambayar nan da yawa malam bashi a ce malam ne hukunci na ka ya roƙi aljanna sai wani haƙi da sai babba ka fita sannan sai in ce Allah aljanna eh sai ma yan medicine din su zo suna examen su ma haka sai wallahi kawai Allah la haula wala quwwata illa billah Allah mana gafara ma al-hirs ala ad-din huwa al-asal tare da ka sani kiyayewa addini ka shine asali duk wani abin da zai biyo baya ne duk wani abin da zai biyo baya ne addini ne farko sannan wani abu na duniya an gane ko li'annana innama khuliqna li tahqiqil ubudiyya lillahi azza wa jalla menene hadafin da Allah ya halice mu dan mu haƙƙaƙa ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya ce faɗe mana a cikin zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum ba halicci aljani ba da mutum ba halicci jinsin aljani ba da jinsin mutum sai dan su bauta mani kenan kai kuma sai ka fara kaddamar da duniya sannan daga baya ka kaddamar da lahira kaga wannan ba karamin kuskure bane muke wa amma bin nisba wa amma bin nisba li umuri dunya fal asal an takuna akhiru ma a yufakkir fihi mala yace ma amma abin da ya shahi al'amarin lahira al'amarin duniya kamata yi ya kasance shi ne ƙarshen abin da zan mai fara tunani da shi Allah ya faɗa mana irin wannan misalin waminan nasi manyan kulu rabbana atina fi duniya wa malahu fil akhirati min khalaq wa minhum Allah samu cikin nabi manyan kulu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk da Allah subhanahu ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma ka fara kaddamar da lahira saboda ita ce asalin ibada sannan sai ka zo ka kamanta rabanka da Allah ya tsaga ma na duniya al-qasas mala yace malakin al-asaf al-hasil huwa al-aks inda kaseerun min al-muslimin sai dai iran sai dai kash wanda ke da kwai abin da yake faruwa da yawa wurin musulmi shine contradiction da suke su hara neman duniya sannan su nemi lahirarsu sai sun nemi duniya sosai sannan sai su nemi lahirarsu an gane ko? Allah mara gafara. Mala ya ce, Fal'asul hiyar duniya wa hitamuha, wato kowa asalin shi yana son a ba shi duniya da ƙawayace-ƙawacen duniya sun ma ba da zalika ya ƙulu lahu sannan sai daga baya su ce, walatansa nasibaka min al'akhira, sai ce, tubar mu ne mulahira. Allah mana gafara wallahu musta'an bala yace abu bai yake ba ka gani kenan mu kasance kullum lahiran muke da farko sannan mu yi tunanin duniya lokaci yayi na ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu gobe in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi al-iftaru wal qada wato shan ruwa kuma da mi rama azumi an gane ko fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana rabbana qdi hawaijana wa hawaij kullu man awsayna bid du'a wa man awsaynahu bid du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin allahumma rabbana waqdi hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin allahumma ighfir li walidina allahumma ighfir li walidina allahumma ighfir li walidina وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم زوج شبابنا برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا فيه يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته